والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مثل بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha ɗaya ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha uku ga watan biyu watan uku shekara ta dubu biyu da uku miladiya don karasa karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da ashirin da ɗaya za mu tashi babu zikiri wa du'a'i babu zikiri wa du'a'i wato babin da ya kunshi zikiri da kuma yin addu'a eh sha hudu ga wata yau to yau sha hudu ga watan bature kenan عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى أنا مع, مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا أقرب حديث لقى أبو هريرة أن شكال الدابريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزال الله جل وعلا تفتى دريش يأتي يقول الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa ana ma'a abdi lallai ni ina tare da bawana ma zakara ni matukar ya tuna ni wata harrakat bi shafatahu matukar labbansa sun motsa wajen zikirina ubangiji ta'ala ya nuna yana tare da bawansa lokacin da bawa yake cikin zikirin ubangiji yake cikin ambatan ubangiji wato duk lokacin da aka ce zikiri ana yin zikiri da zuci akan kuma yi zikiri da baki zikirin da ake yi da zuci tuna ubangiji ta'ala dangane da umarninsa ko halinsa tuna girmansa ta fuskar sunayensa da sifofinsa tuna izza ta sa sai hakan ya ja bawa zuwa ga bautata masa sai hakan kuma ya jagoranci bawa zuwa ga kaucewa sabawa ubangiji wannan shine zikiri mafi muhimmanci tuna Allah a zuci da haka Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah kaga nan tuna Allah a zuci kenan zakarullah sai su tuna Allah lokacin da suka aikata alfasha ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar sakaci da wani wajibi da Allah ya wajabta su yi ko ba su yi ba nan take sai su tuna Allah tuna Allah da suke yi da zuci din nan sai tsoro ya kama su tsoron nan da zai kama su sakamakon tunanin zuci sai ya gadar musu zikirin harshe fastaghfaru li dhunubi sai su nemi gafaran ubangijin su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun a ga wannan zikiri ne zikiri na harshe kuma shi ma zikiri ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار tuna Allah a tsaye a zaune da kuma a kwanci ambaton ubangiji ma'ana lokacin da mutum ya tashi zai tashi da ambaton ubangiji in ya je zama zai zauna da ambaton ubangiji in ya je kwanciya zai kwanta da ambaton ubangiji to kuma duk yadda harshe ya kai wajen yin zikiri ana son su yi tarayya da zuciya lokacin da bakinka ke furta kalmar zuciyarka na hararo ma'anar wannan kalmar da bakinka ke faɗa dole sai an samu muwata tarayya da juna tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ke tunani idan da mutum zai yi zikiri da baki kadai zuciyarsa kuma ba ta tunano abin da baki yake faɗa wato ya yi zikiri da harshe zuciyarsa kuma ta zama gafalalliyar zuciya irin wannan zikirin bai da tasiri dole sai an samu muwafa'a tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ta kudurce da haka ubangiji ce ana ma abdi ma zakarani ina tare da bawa na matukar ya ambace ni wata harraka bi shafatahu labbansa suka motsa saboda ni wani hadisi a karjar ibn maja wa sahahu ibn hibban ibn maja ya ruwaito ibn hibban ya inganta shi wa zakarahu al-bukhari ta'liqan imam al-bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mun yi bayani a baya cewa menene hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq shine hadisin da ko dai aka shafe sanadinsa gaba daya ko kuma aka shafe tabaka ta farko daga cikin sanadin misali imam bukhari ya rawaito wannan hadisi daga wajen malamin sa al-humaydi sai ya shafi al-imam al-humaydi sai ya rawaito daga wajen malamin malamin sa duk sunansa mu'allaq abinda aka shafe mutum farko a farkon sanadi aka shafe mutum daya sawa'un daya zuwa biyu ko daya har zuwa karshe idan an shafe mutum daya ya zama mu'allaq sawa'un an kara ko ba kara ba da aka kara an kai karshe ko ba kai karshe ba wannan shi da hadisi mu'allaq ka'idar hadisi mu'allaf zai zama da'ifi ne tunda babu sanadi dan baka iya hukunci kan matani sai ta hanyar sanadi idan sanadi ya kasance ya tsinke to ka zama ba hadisi kenan dan ɗaya daga cikin sharuɗa na hadisi ya zama sahihi sai an samu ittisalus sanad wanda at-ta'liq kuma inqita'un ne fi sanad ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaqu abinda ba mu su ya faɗa kenan abinda aka shafe wani abu daga farkon sanadinsa ko da ya zuwa karshe ne shine mu'allaku to sai dai shi hadisi mu'allak ya sha bamban samuwarsa a cikin bukhari ko samuwarsa a cikin waɗansu littattafai idan na ce samuwarsa cikin bukhari ina nufin cikin sahihul bukhari don shi imamul bukhari mu'allaqat da ya kawo a cikin littafinsa iri biyu ne imma wanda ya ruwaito shi bisigatit tamrid kamar ya ce ruwiya أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كو أوتيا كو قيل ina fata fahimta an ruwaito an yi kaito an ce annabi ya ce kaza duk mu'allaf din da bukhari ya bude shi da irin wannan sigar to yana baka labarin hadisi ne bai in kana jin yaransa amma idan ya kawo shi bi sigatul jazmi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kaga ya kawo shi ko an rasulullahi sallallahu kaza kaza kaza da sauran in dai kawo da sigatu zai ba sigatu tamrid ba to wannan yana baka tabbas din cewa shi a wurin sa sahihi shi ne shi su dace wa fi sahihi ba kathirun fallazi uti bihi bi sigati al-jazm khudhi sihatahu an al-mudaf anhu wa ghayrahu da'if wa la tuhinhu ma'ana wa fi sahihi ba kathirun hadisi mu'allaq yana da yawa a cikin bukhari والذي أتي به بصيغة الجزم دون أن كاوش بصيغة تجزم تاكين كي خذي صحته شكركي إن دمت ستشوى صحيحي لي أنا المضاف أنه دنجل دون أن كتين جناوة ya abu hurairah aka jingina wato abu hurairah ya faɗa in annabi aka faɗa to annabi ya faɗa in an jingina zuwa ga tabi'i to tabi'i ya faɗa wa ghayrahu dukkan wanda ba kawo da sigatul juzai ba ta to ka dauke shi a matsayin hadisi ne da yi wala tu ilhu amma sai dai laysa bi da'ifin jiddan inna ma huwa da'ifun faqat ala kulli halin mu'allaq a cikin sahih bukhari in ya kasance bi sigatul jazm to ya zama sahihi in ya zanto bi sigatul tawrid ya zama da'if ban samu sukunin koma zuwa ga wannan ballatara in da wata siga imam bukhari ya rawaito shi ba وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن an rawaito hadisi daga Mu'adh bin Jabal Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah ce ma amila bunu adam amalan dan adam bai taba aikata wani aiki ba an jalahu mafi tsamar da shi min azabillahi daga azabar Allah min zikrillahi sama da zikirin ubangiji wato babu wani aiki da ke nesantar da mutum daga zabar ubangiji sama da zikirin ubangiji an gane ku wannan hadisi a karkashin ibn abi shayba al-imam ibn abi shayba ya ruwaito shi wa tabarani da imam tabarani bi isnad al-hasan da isnad hasan tabbas hadisi ne sahihi kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna falalar zikiri kenan domin yana daga cikin abin da ke nesantar da mutum daga azabar Allah ta'ala kamar yadda wancan wanda ya wuce yana nuna falalar zikiri ta yadda ya nuna mai yin zikiri Allah yana tare da shi kuma kamar yadda muka faɗa a baya a waɗansu darussa din tarayyar ubangiji iri biyu ce akwai tarayya amma wadda ta shafi kowa da kowa abinda malamai ke kira alma'iyyatul amma akwai alma'iyyatul khassa tarayya kefantacciya wadda ta shafi waɗansu bayi ban da waɗansu bayi idan aka ce Allah yana tare da mu tarayya ta gaba ɗaya ta kowa da kowa abin nufi yana tare da dukkan mutane yana tare da dukkan halittu mutum da aljin da dabba tarayya ta ilimi ya san abin da muke ci tarayya ta gani yana kallon kowa daga cikin an gane ko tarayya ta ji yana jin motsin kowa da maganan kowa da wanda ya bayyana da wanda ya asiranta da wanda ya raka don ubangiji ta'ala yana tare da kowa ta wannan fuskar tarayya ta mulki cewa shi ne mamallakin mu tarayya ta alghalabatu wal qahr rinjaye cewa shi ne rinjaye ne akan mu gaba daya to kaga wannan tarayyar ba bambanci tsakanin mummuni da kafiri ba bambanci tsakanin aljan da dan adam da mala'ika da dabba duk ɗaya ne Allah na tare da kowa ta hanyar waɗannan fuskoki da muka ambata ilimi ji gani rinjaye mulki kudura irada da sauransu amma abin da kira al-ma'iyatul khassa tarayya keɓantacciya wanda bayi mummune ne kawai suke rabauta da ita shi ne yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da ba su nasara yana tare da su ta hanyar shiryar da su yana tare da su ta hanyar ba su kariya to wannan kaga tarayya ce da ta shafi mummune kadai tarayya ce da take shafan ko da cikin mummune ɗin wanda suka samu siffofin da Allah ya ambace su da cewa yana tare da masu su kamar takawa da ihsani Allah ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun kamar hakuri inna Allah ma'as sabirin an gane ko kaga duk wannan ma'iyya wato khassa ce saboda siffantuwa da hakuri sun mutum samu ma'iyya khassa bayan yayi tarayya da sauran bayan cikin ma'iyya amma to haka kuma zikiri shi ma mutum zai samu ma'iyya khassa kenan Allah na tare da shi duka waɗannan guda biyun da suna nuna wato ma'iyya ce wadda ba wadda yan bid'a suke tunanin ta a zuci ba don su yan bid'a suna tunanin ma'iyya ta gajiki gaji Allah na tare da mu yana cakuɗe da mu da zatinsa wanda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya fi karfin ya cakuɗe da bayansa subhanahu wa ta'ala yana tare da bayi ta fuskar ilimi ne da haka ko da ayar da galibi suke kafa hujja da ita abinda take nuna wa ma'iyar ilimi Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم mahallin shari'a cikin ayar ubangiji ya fara bude ta da ilimi kuma ya kare ta dalili Allah ke alam tara anna Allah ya alamu shin baka da masani da Allah ya san ma fi samawati wa fil ardi abin da ke cikin samai da kasa ma yakunu min najwa salatin illa huwa rabi'uhum bi ilmihi kenan ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه aina ma kanu in mai rabbi wanda ma amilu yawmal qiyama kamar mai tambaya yace saboda mai sai ce inna allaha bi kulli shay'in alim kaga jumla ce ta aliliya da haka alhamza ta ta zanto alif da tashi da wasali kasa jumla ta aliliya kenan inna allaha bi kulli shay'in alim ina ba ta an fahimta to kaga wannan tarayya ce ta ilimi wato ba tarayya ta cakuduwa da gangan jiki ba haka da ya faɗa cikin suratul hadid yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum karshe sai ce wallahi ba ta mulula basir kaga tarayya ce ta gani da haka kawo wallahi ba ta mulula basir kuma in ma mutum ya dauki wannan ayar daidai wannan gabar wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku ya nuna cewa Allah na takuɗa da mu da gangan jikinsa farkon ayar sai kare ta an gane ko هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم سنة ثم استوى إلى العرش سنة وهو معكم lalle sun mastawa alal arshi ya nuna ya dirita kan arshi da zatin sa wa huwa ma'akum fa bi ilmihi wa sam'ihi wa basari da kai ce wallahi ma ta'maluna basir da wai idan kace a ya daidaita akan aiki da zatansa sannan yana cakudu da bayi kuma da zatansa kai tun ka da warwara ke da haka dai akwai mai iya amma akwai mai iya khassa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده wannan hadisi an karbo daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah ce ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fi babu yanda za a yi mutane su zauna a wani majalisi suna ambatan Allah cikin sa illa haffatumul mala'ika face sai mala'iku sun zagaye su wa ghashiyatuhumur rahma sai rahma ta lullube su wa zakarahum Allah fi man inda sai kuma Allah ya ambace su fi man indahu a fadar shi ta mala'iku wani hadisi a karjahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi a wata riwaya ta hadisin wanda bata zo cikin wannan littafin ba akwai kalmar wa nazalat alaihi mustaqila wanda a nan gurin malam bai kawo riwayar da ta shafi wannan ba wato kafin a ce wa zakara wallahu da aka ce illa hafatul malaika wa ghashatuhum rahma wa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauka akan su a wata riwayar kuma daban wanda ita ma nan malam bai kawo ta ba cewa ya ma jalasa qaumin yadhkuruna Allah ta'ala illa nadahum munadin min as-sama'i bayan da za a yi mutane su zauna suna ambatan Allah face sai mai kira ya kira su daga sama ya ce da su qumu maghfuran lakum ku tashi an riga an yi muku gafara in mutane sun zauna sun ambaci Allah wannan duk riwayoyi ne ingantattu to kaga wannan riwaya tana nuna wato ainihin ballar zikiri to amma me yake nufi da zikiri a wannan hadisin domin in ka kyale shi aka ka tafi wanda yake zikiri na wazifa zai iya kafa maka hujjar yace babu yanda za a yi mutane su zauna yazkuruna Allah sai ya ribaci kalmar yazkurun Allah to a gaskiya idan muna so mu fahimci addini in muka samu hadisi da ruwaya daya sai mu bi inda wannan hadisin ya zo da ruwayoyi makamancinta domin wata ruwaya tana fassara wata wata ruwaya tana karawa wata bayani idan an ce zikirin Allah kawai aka yi shiru zikiri wanda muke da harshe na kalmar shahada ya shiga ciki na hailala zikiri wanda muke da tasbihi ya shiga ciki karatun alkur'ani ya shiga ciki ya ɗan ilimi kamar yanzu nan gurin muna karanta hadisai muna ana fasara shi ma duk sunan shi zikiri to ya zan gane wannan hadisi yake nufi wannan hadisi kamar yadda ya nuna nan gurin ruwayan musulun da abu hurairah ruwaito shi a nan ya zo da wannan lafazin amma ko da har da wani hadisi gare ka ko idan ka koma gida ka bude za a ga hadisin ya zo a cikin arba'in hadis amma da lafazin da ba wannan ba sai ce majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum bayan da za a yi mutane su taru a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin shi a tsakanin sai ce illa nazarat alaihim mustaqina wa haffathum malaika wa ghashatuhum rahma wa zakarahum Allah fi man indahu can a madadin yake yazkurullah sai yake yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum ashe me ake nufi da zikiri a nan shi ne tilawatu kitabillahi mudara suka kitabillahi dan shi ne zikirin kuna fatan kuna fahimta don waccan ruwayar ta kara wayar maka da kai a nan gudan sannan idan ka lura sakamakon da yake faruwa bayan an karanta alkur'anin Allah din an yi darasin shi a tsakankanin mutane ga rahama ta sauka ga natsuwa ga menene imamu bukari sai babi babin da yake nuna saukar natsuwa lokacin da ake karatun alkur'ani a karkashin wannan babu sai kawo hadisin usayd ibn hudayr wanda yana zaune a gida shi da ɗansa da daddare ɗansa yana bacci shi kuma yana karatun qur'ani ga dokinsa a daure idan ya karanta qur'ani ya karanta alkur'ani sai dokin sai rinka tumbe kamar zai tsinke daga jiki inda aka daure shi idan ya yi shiru da karatun sai dokin ya koma yadda yake ina fata an fahimta idan ya ci gaba da karatu sai doce ya kare tsalle haka kamar zai tsinke daga sirkin da aka daure shi sai yake jin tsoron kar dokin nan ya tsinke ya zai tafi yaran nan sai ya aje ya je da karatun qur'ani ya ji domin ya ga me dokin nan ya gani ya razana shi yana zuwa daidai inda doki yake daga sama sai ga wadansu irin fitilo sun yi sama tun yana ganin su har dai na ganin su da aka waye gari sai ya zo yana ba faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace ga fa abin da ya gani jiya da dare sai manzo Allah ce da shi tilka mala'ikatun danat li sautika ya usayd mala'iku ne za su sauko don jin sauraron karatun qur'anin da kake yace da ka ci gaba da yi baka tsaya ba da sai sun sauko gari kowa ya gan su da kai su sai suka fito su imam bukhari sai babin saukar natsuwa ko babin saukar mala'iku lokacin da ake karatun alqur'ani duka wancan hadisi shi ma zai taimaka wajen fahimtar me wannan hadisin dan saboda kar mutum ya kalaci kalmar ya zukuru nan la ya je ce abin da ake nufi shine zikiri da ake yi na wazifa da abin da sauransu a cikin da kyalle a zagaya a musulunci ko alama wannan bid'a ne baya daga cikin sunna ko baya cikin koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan har mutum ya ce a yana so ya ce maka wannan yana cikin sunna sai mu ce to kai haka ka fahimta yanzu gargashin wannan hadisi shin a aikace manzon Allah yayi ko bai ba idan yayi a aikace hadisai sun zo sun ce a kimar salata atu zakata da ayoyi da hadisai da sun bayanin sallah da zakka manzo Allah kuma yayi abin a aikace sahabbai sun gani ga yadda ya ruku'i ga yadda ya sujada ga yadda ya halala ga yadda ya fita jihadi ga yadda ya aure ga yadda ya bar sadaki ga sadakin da aka bayar da aka wuri yarsa ko ƴaƴansa to sai ka faɗa mana da zai yi zikirin kuma da wadawa suka zagaye kyallan a masallaci suke yi mansa Abubakar ko Umar ko Usman ko Sa'ad bin Abi Waqqas ko Abdurrahman bin Auf waye riga shiga waye fita kalma nawa suka ja me suka furta kafa nawa ɗari ɗari ba ɗaya ko dubu ko mene ne da wani sarbi suka yi sarbin roba ko kuma na alwa ko na menene ko na karfe da me suka yi kaga babu wanda zai iya kawo maka wani duk duniya sai dai ya maka wayo ya yi dabara abinda zai ce da kai shin zikiri babu kyau sai ka ce zikiri akwai kyau ba shi ne mahallin shahidin da muke rigima ba mawdu'un da zaɗin shi ne shin annabi ya yi zikiri cikin jam'i yadda kai a nan rikici yake maganar zikiri ba kyau ko da kyau ba a kan wanda muke ba ni da kai mun yi ittifaki kan zikiri yana da kyau ni da kai mun yi ittifaki zikiri yana da falala amma inda muke rikici kaifiyatul zikiri yaya annabi ya zikiri ya yi cikin jama'a ko bai yi cikin jama'a ba ni na ce bai yi ba kai ka ce ya yi yanzu kai da kai da aure yayi sai ka kawo hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka kawo mana hujja da yi shi da wanda suka yi a wani masallaci aka yi a masjid kuba ko a ina da ina da ina aka yi kafin hijira ko bayan hijira kuma wanda zai iya kawo ka wannan sai dai kama kafa kai duk wanda ka faɗa masa wannan sai dai ka gane cewa kai mara kunya ne kai kawo masa rashin kunya to da mutum ya shiga zage zage ka san hujjarsa ta riga ta kasance kai sai kai shiru ka kyale shi ina ba da gumbayin wannan وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة مازال ما قعد قوم مقعدا با عند ذا أي متاني سزونا أو نوين زما لم يذكروا لم يذكروا الله فيه بس عم بتسونا الله بقولك ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ko ba su yi salati ga annabi ba illa kana alaihim hasratan yawmal qiyama face sai ya zama abin hasara ranar tashin kiyama hasra wato nadama ba hasara ta mu ta hausa da kuka samu nadama abinda mutum zai cuji yatsa me yasa ban ambaci Allah ba lokacin da na zauna wuri kaza ko na tashi wuri kaza an fahimta ko to menene kaifiyar ta hazin zikir lokacin da ka zauna ka ambaci sunan Allah haka in ka tashi ka ambaci sunan Allah shine sallama domin assalam sunan daga cikin sunayen Allah shi yasa manzo Allah ke cewa assalamu suna da cikin sunan Allah ku ya kashi a tsakankanin ku ba ku shiga aljanna dole su dashi dan Allah ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalam kaga assalam zo sunan da Allah to da haka lokacin da ka zo waje ka ce assalamu alaikum kai zikiri haka in zaka tashi kuma ka ce assalamu alaikum shi ma kai zikiri dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa idan ka zo wurin mutane ka yi sallama haka in ka tashi za ka tafi ka yi sallama ya ce ta farkon ba ta fi ta ƙarshen muhimmanci ba an gane ko yayin da in za ka zo ba akwai muhimmanci ba ka ce salamu alaikum kafin ka shigo to haka in za ka tafi za ka ce salamu alaikum maza Allah ce wannan ta farko din karka ɗauka ta fi ta ƙarshen muhimmanci muhimmancin su ɗaya ta ganin guda akwai matan Allah sannan maza Allah ya koya mana kafaratul majlis idan ka zauna a wuri karatu ka saurara hira aka yi wata magana aka yi cinikayya a kulla ofis ne kasuwa ne in za ka tafi sai kai kafaratul majlis kaga shi ma ya zikirin ubangiji to duka wanda bai yi wannan ba irin wannan zikirai da suka tabbata a aikace ga shi wannan daidaikun cikin su ne na ka mana wannan dan karo ne ce kaga duk wannan na nuna sai an taru an yi zikiri aljama'i wanda mu abin da muke inkari shine azzikrul jama'i zikirin taro da ake a fara tare a kara tare irin yadda ake da wazifa shi muke inkari amma zikiri kowa ya shi daya wannan shi abin da sunna ta tabbatar zikiri kowa ya da lafazin da ya tabbata daga bakin manzon Allah wannan shi abin da sunna ta tabbatar kowa ya san kafaratul majlis idan mutum ya zo na aure kafin ya tashi zai yi wanda manzon Allah ya nuna idan ka za a kankare ma zunuban da kai a wannan majalisin kafin ka tashi to kaga wanda irin su da wannan hadisi ke magana akai wannan hadisi a karje turmizi imamu turmizi ya rawaito shi wa qala hasan ne yace hadisi ne hasan وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل متفق عليه an karbo hadisi daga abu ayyub al-ansari Allah shi kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah duka wanda yace la ilaha illa Allah da wala sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta wannan ashara marratin har sau goma kana kaman a'taka arba'ata anfusin min waladi isma'il wato ya zama hukuncin sa kamar wanda ya yantar da rai hudu min waladi isma'il cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam wato falala da za a bashi karanta wannan so goma ina ba da goma ita da hadisi ne goma ta bakwai alaihi imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito shi to a nan gurin ba iyakance ba lokacin da zaka yi shi ba ka iya da safe ka iya da rana ka iya da dare ba iyakance maka ba wannan hadisin ya zo da kafa goma idan ka tashi da wannan niyyar za a karanta niyyar za ka samu wannan lada da manzon Allah ya alkawarta cikin hadisi an bayyana ko to dan mu ji daɗin zikiri sosai yana da kyau mu rinka fahimtar me kalmomin suke faɗa domin kalmomin su ne hakikalin zikirin tuno ma'anar kalmar ba furta kalma ba idan an ce me kace kace ne ba sani ba haka malam ya faɗa a ya kasance ka san ma'anar kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha babu abin bauta bisa ga cancanta domin lafazin al'ila yana nufin al-ma'bud haka ake nufi a larabci idan an ce al-ilahu al-ma'bud ghalabatul isti'mal wato yawan amfani da shi da malamai suke sai aka rinjayar da idan an ce al-ilahu abin da ake nufi al-ma'budu bi haqq ba kowane ma'bud ba kenan ba kowane abin bauta ba sai abin bauta na gaske abin bauta bisa ga cancanta domin akwai dangin abin bauta da yawa sawa masu bautar annabi isa masu bautar wazairu masu bautar mala'iku masu bautar rana wata taurari da sauransu duk ababen bauta ne amma cikin su ba wanda ya cancanta a ce masa al-ma'bud bi haqq domin kowanne ubi da bibabin lillahi haka an bauta masa ne ba bisa ga cancanta ba amma Allah ne kadai wanda ake bauta bisa ga cancanta da haka lokacin da kace la ilaha illallah ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah abin da kalmar take nufi kenan wahdahu la sharika lahu wahdahu shi kadai yake Allah bin la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi ne wato mulkin sama mulkin kasa mulkin mutane mulkin dabbobi mulkin dukkan waɗansu halitta walahul hamd kuma shi ne yake cancantar a yabe shi a gode masa cikin abin da yawa mutum na ni'ima ko cikin abin da ya jarrabe shi da shi na musiba idan ubangiji ta ala ya jarrabe ka da ni'ima wato jarraba mai kyau kenan sai ka yi godiya haka in ya jarrabe ka da kishiraka talauci nan ma ka yi godiya domin lafazin alhamdu na nufin wanda ake godewa a kowane hali a kowane yanayi shi yasa manzo Allah ke cewa alhamdulillah ala kulli hal wato ya tabbata yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali muka samu kan mace muna cikin talauci ko muna cikin wadata muna cikin lafiya ko muna cikin rashin lafiya to Allah shine wanda yake da alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan komai tuna da wannan a cikin zuciyar mutum kamar yana ƙara jaddada tauhidinsa kenan kowane lokaci kuma zai zama mutum yana da falalar da aka ambata kamar a taka arbata an fusu min wani da isma'il wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rubuto na'am zai zo nan gaba idan kuka yi hakuri duk abin da za ku so ku tambaya kan zikiri kila abin da za ka tambaya zai zo nan gaba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مره حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر manzala ce man qala subhanallahi wa bihamdihi duk wanda ya karanta subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra so dari huttat anhu khatayahu za a karkade masa zunubansa wa in kanat misla zabadil ba'ri ko da zunuban sun kai yawan kumfan teku zabad kumfan ke wato kaga fallar wannan zikirin kenan a kowane yini ka karanta subhanallahi wa bihamdihi dari za a kankare maka zunubanka ko da sun kai yawan kumfan teku to su zunubai iri biyu ne akwai zunubai da suke tsakaninka da ubangiji akwai zunubai da suke kuma tsakaninka da mutane duk mutumin da ya sha giya ko ya karya duk wannan zunubai ne tsakanin su da ubangiji haka mutumin da ya ci mushe ko ya ci naman alade zunubai ne tsakanin shi da ubangiji amma duk wanda ya sata ya ɗauki dukiyar wani ga shi ya saba Allah sannan kuma abin yana da alaka da hankin mutane ko ya dake wani ko ya zage wani ko ya cuci wani ko ya ci mutuncin wani ko ya sace dukiyar wani duk wannan ya shafi haƙoƙi tsakaninka da sauran mutane to galibi dukkan zikirai da ake magana ko addu'o'i waɗanda ake cewa sukan kankare zunubin mutum ko da sun kai kaza ana magana akan zunuban da ke tsakaninka da Allah zunubin da ke tsakaninka da mutum duk zikirin da zaka yi duk halin da zaka yi ba za ta kankare maka shi ba sai in shine yace ya yafe maka ko in ka mayar masa da haƙƙinsa ya kamata ya fahimci wannan dan kar wani ya ce a to kaga nan gurin duk abin da mutum ya sai ya je subhanallahi bihamdihi so 100 da safe ma'ana zurbansa ko da sun kai yawan gumban da kusa da sun tashi to haka ne in tsakaninka da ubangiji ne kuma su ma na tsakaninka da ubangiji din akwai sharadi shi ne ka tuba lokacin da ka tuba kake karanta wannan sai sai ta kankare zunubin amma baka tuba ina magana kuma in kana so ka fahimta karanta ayat da muka jawo ɗazu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكر الله فاستغفروا لذنوب sai su nemi gafarar ubangijinsu Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubi in ba Allah ba sai ce wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su ci gaba da zarcewa ba akan abin da suka aikata da na sabo din go hon ya alamuna alhalin suna cikin sani wanda ya ci gaba da zarcewa yana yi to me kenan kaga ba samu tuba ba kenan saboda haka istighfarin sama za ta masa tasiri sosai ba istighfari na yin tasiri ne lokacin da mutum ya kasance ya tuba ya yi nadama kan abin da yi dan irin waɗannan zikirai da suke cikin nan da ma waɗansu wanda ba sa cikin nan waɗansu ma da waɗansu hadisai da ifai da su aka ake ribatar waɗansu mutane ba tare cikakken bayani ba sai mutum ya ga sai duk ma abin da ya yi ma Allah ba zai kama shi dan da shi wannan a ce za a kankare maka zunubi ko da ya kai yawan kumfan teku ya shi zunubin ya kai yawan kumfan teku haka zai tira da haka sai waye gari ya cuci wannan gobe ya cuci wancan jibi ya cuci wancan sai zo ya wannan so ɗari da safe so ɗari da yamma to ballantana kuma irin waɗansu zikiri da ake bawa mutane a kano ina jin kowa nan gurin ba ku da ɗarika masu ƙarfi a kano akwai zikiri da ake barwa wani gatarin zunubi ma'ana duk wanda ya wannan zikirin zai kaciccire zunubi ne har kuma cewa ake waɗanda ake wa idan ana yi sai suna ɗanyi suna sabo don in baka yin sabo zai cinye ladan ka ne in ya rasa sabon da zai ci da zunubin da zai ci da kai to sai cinye ladan ka da Allah ka faɗa wa jahili wannan maganar ne ba zai ba kuma ba ta'addancin da mutum ba zai ba har akwai zikirin da za a ba mutum a ce wai idan mutum ya wannan zikirin wai idan an je lahira ma sai Allah ya masa ciko bayan an kankare dukkan zunuban sa akwai rara na abin da har yanzu ba biya ba to da Allah aka faɗa mutane haka yawanci ba waɗansu masu mulkin nan da suke ta'addanci suke sata suke abubuwa da ne ba abin da malamai suke karanta musu kenan abin da waɗansu malaman suke karanta musu kenan malaman bid'a to kaga ya kamata mutane su waye cewa akwai zunubi tsakaninka da Allah wanda shine istighfari da sauran abubuwa suke tasiri shi ma in ka tuwo baka daina ba suna akwai zunubi tsakaninka da mutane wanda duk tubanka in dai baka nemi mutanen su yafe muka ba ko kamiyar musu ubangiji ta Allah ba ya yafe wannan ranar tashin kiyama za a fitar musu da hakkin su Allah ganar da mu in ka tuba ka daina kenan وعن جويرية بنت الحارث وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته akhrajahu muslim wani hadisi an karɓa daga juwariya bintul haris ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da ni laqad qultu ba'daki arba'a kalimat bayan na bar ki dinnan na faɗi wadansu kalmomi guda hudu law wuzrat bima qulti da za a kwatanta su ko a auna nauyin su da abin da kika faɗa mun yau a duk yau la wazrat hunna da kalmomin nawa sun rinjaye naki wato manzon Allah ya faɗa haka ne bayan ya dawo daga masallaci sallar asuba kafin ya fita ya barta a ɗaki bayan ta gama sallar asuba ta ci gaba da zikiri shi ko maza Allah ya tafi masallaci bayan ya ji ya gama sallar asuba ya gama ganawa da mutane waɗanda ko suke da bukatu a wurin su ko tamboyi ko wani abu sannan sai ya shigo gida da ya shigo gida sai ya same ta tana zaune a inda ta yi sallah ba ta tashi ba yace me yake ta ce ai ambatan Allah nake tun da tun da tun da kabar da ina da ina ambatan Allah sai yace ni ko bayan na bar ki din na faɗi kalmomi guda hudu so uku kaga nan bai faɗi cewa so uku ba amma alwayar hadisin da ke cikin muslim din ya nuna so uku na faɗi wasu kalmomi guda hudu har so uku kaɗai na faɗe su inda za a kwatanta da abin da kika faɗa da lawan sirrin jahilai ki ta fuskar lada wannan sai nuna kalmomi da suka fito daga bakin manzon Allah mutum ya lizince su wajen zikiri ya fi lada sama da kalmomi wanda ba daga bakin suka fito ba da akwai nau'ikan zikiri da mutane suke wanda ba manzon Allah ne koyar da su ba yanzu kaga zikirin da muka karanta na baya la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku la hawla la quwwata wannan yana da lasisi daga wajen annabi cewa annabi ne ya faɗa ga yadda ake an fahimta ko yanzu mutanen mai don sun zo ba wannan suke ba abin da suke la ilaha illallah la anan suke take da goma gaba wanda ga abin da manzo Allah yake can gurin la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir misali ga kuma wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi aso ga kuma wannan wanda manzo Allah ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi so uku wannan zikirin lokacin yanzu shine bayan sallar asubahi idan mutum ya gama sallar asubahi ya gama azkar da aka saba yi na dukkan bayan salloli da subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wanda ya saba yi ya gama su to sai yi wannan kuma subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati so uku shi ke nan maza Allah ce ya inda za a kwatanta da abin da ta faɗa tun da ya fita daga gida wannan din ya fi dacewa to wancan fa yanzu ba a kawo mana mai juweriya ta karanta ba amma tabbas wani lafuzza ne wanda suke daga bakinta wanda baya daidai da lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga abin da wani malami zai bari yau wanda shi kuma darajarsa ba ta kai rabin rabin abin da zai fito daga bakin juweriya matar annabi ba ya za a kwatanta shi da na annabi sallallahu alaihi wasallam وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وانا حديث عن كرئو دقى أبو سعيد الخدري أن سكار الدابريش يتي مدالة الباقيات الصالحات إذا كان سنكسن باقيات الصالحات لأن أم مجيء سكي سطر كافي yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala al baqiyat wanzazzun ayyuka as salihat waɗanda suke kawo kyawawa idan an ce wanzajje wanda ladansa baya yankewa ila abadul abidi da kenan an baka sakamako kana zaune cikin aljanna kana ta cin ribar ladan abin baya yankewa su ne albaqiyat kenan cikin ibadoji as-salihat kuma ingatattu da sai manzo Allah ya ce kuna son ku san menene albaqiyatu salihatu kamar mun ce eh sai ce to ga su sune la ilaha illallah da kuma subhanallah da wallahu akbar da walhamdulillah da wala haula wala quwwata illa billah kun gane ku wannan hadisi akhrajahu an-nasa'i wa sahahu ibn hibban wal hakim imam an-nasa'i ya rawaito shi ibn hibban da al-hakim sai inganta shi wannan hadisi ne da ya kuri eh babu laifi ina zuwa wannan hadisi a ingantacce ne ko shakka babu yana da alaka da hadisin da ke tafi bari in karanta shi sai mu hada su gaba daya wa an samura tabin jundub radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا, ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم ما زالت أحب الكلام إلى الله أربع mafi soyuwar zance a wurin Allah wato cikin jimloli da mutum ke faɗa da baka jimla ta zance cikin mafi soyuwarsu a wurin Allah akwai al'amuran nan guda hudu la ya durruka bi ayyuhin da ba za ta duk wanda kuma dama ka fara da ita babu ne akwai subhanallah akwai walhamdulillah akwai la ilaha illallah akwai allahu akbar ma'ana in ka fara da subhanallah ya halatta in ka fara da la ilaha illallah ya halatta in ka fara da allahu akbar ya halatta amfanin kawo wannan a nan gurin wato dan wancan da ya kawo na farko na walbaqiyatu salihatu in ka gada ka iya fara shi la ilaha illallah da subhanallah da allahu akbar da alhamdulillah da la hawla wala quwwata illa billah ina ba dan fahimta in ka gada ma kuma ka iya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah duk wanda ka fara da shi ya halata sannan su waɗannan ba a yi musu adadi cewa ga adadin da za ka ambace su ba in ka dama ka yi biyu in ka dama ka yi uku in ka dama ka yi ɗari in ka dama ka yi dubu gurgurdan yadda ka iya ka'ida shi ne dukkan zikirin da ya tabbata cewa manzon Allah ya bada adadi to sunna shi ne sai mutum ya adadin da manzon Allah ya faɗa din ba tare da ƙari ko rigi ba dukkan zikirin da manzon Allah ya bar shi ba tare da adadi ba to bid'a ne mutum ya iyakance wani adadi ya ce shi za a yi sai ka kyale shi kofa a buɗe kowa ya daidai himmarsa daidai kwasansa ina ba ta fahimta sannan kuma yadda waɗannan zikirai suke a nan gurin misali albaqatu salatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar wa alhamdulillah wa la hawla wala quwwata illa billah yadda suke hada in ka ga dama kai sa hadan in kuma ka ga dama kai daukar la ilaha illallah kadai ka yi shi subhanallah kadai ka yi shi allahu akbar kadai ka yi shi la hawla wala quwwata illa billah shi shi kadai ka yi shi amma hada su shine fi dacewa da sunna ina fatan kuna fahimta wancan hadisi na joriya wani ya ce ban fassara kalmomin ba abin da yake nufi da subhanallah wa bihamdi wato tsarki ya tabbatar ma Allah haka kuma godiya ta tabbata gare shi idan an ce tsarki ya tabbata ga Allah ana nufin kamala da bunkasa sun tabbata ga Allah domin lafazin at-tasbihu abin da yake nufi at-tanzihu tsarkake Allah tsarkake Allah daga mai daga dukkan wata tawaya kamar jahilci tawaya ce to jahilci ya kori ga Allah kamar mantuwa tawaya ce to mantuwa ta kori ga Allah qala ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa gangidi da balsi dukkan su tawaya ne dangane da ubangiji da haka sun kori ga Allah la ta'khudhu sinatun wala naw zalunci tawaya ne game da ubangiji da haka zalunci ya kori ga Allah wala yazlimu rabbuka ahada haka mutuwa wato tawaya ce wa tawakkal ala alladhi la yamut wa sabbihu bi amdi ila akhiri idan ka ce dai at-tasbihu ko subhanallah kana nufin dukkan tawaya ta kori ga Allah dukkan kamala ta tabbata gare shi wato duk abin da yake kamala ne to ya tabbata ga Allah kaji ilimi kamala ne ji kamala ne gani kamala ne dukkan waɗannan sun tabbata ga Allah to kuma wajen tabbatarwa da Allah sifofi na kamala ba wai kawai ka tabbatar masa mai ilimi ka biya ba mai cikakken ilimi dai idan ka ce mai ilimi dan adam yana da ilimi irin da idan ka ce mai gani ba wai mai gani kadai mai cikakken gani dan ganin sa yafi na kowa ilimin sa yafi na kowa mai ji cikakken ji kowane irin sifa da Allah tabbatar da kansa ba wai tabbatar masa da ita kadai ba ka tabbatar da ita bisa ga siffa ta cikarta domin tabbatar da ita kadai yana nuna ka ba shi wani kaso da kila wani ya iya tarayya da shi amma lokacin da kace Allah mai cikakken ji ne ya nuna sauran mutane cikakken ji gare su Allah mai cikakken ilimi ne sauran mughalitu suna cikakken ilimi Allah ce wa sa'aluna ka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi ma qalila dan abin da aka ba ku na ilimi kadan ne ko mutane amma Allah ne yake da cikakken ilimi da haka ya lau ma fi samawati wa ma fil ardi saboda cikakken ilimin sa amma kai ko dan adam idan an maka bayanin kanka ba ka san bayanin kanka ba da zai da mutum ya tashi maka jafa'i sai ce gashin su marka da ce faɗa min ji da za ka yi bayani mafi karancin abin da yake kusa da kai kullum sai ka taba in zaka alwala ba ka san ko nawa bane ba kaga ai karshen jahilci kenan wannan ke ne karshen gajiyawa ta dan adam kenan duk abin da aka baka na ilimi na gagge ne amma ilimin Allah shine cikakke da haka lokacin da mutum ce subhanallah yana nufin dukkan kamala ta tabbata ga Allah tawaya ta koru ga barinsa wa bihamdihi kuma godiya ta tabbata gare shi yabo ya tabbata gare shi adada khalqi yaban nan da godiya ko tsarkin nan da ya tabbata gare shi tare da godiya a gare shi adada khalqi adadin halittunsa wa rida nafsihi adadin yardarsa wa zinata arsihi adadin nauyin al'arshinsa wa midada kalimatihi da adadin duganta wadda zai rubuce kalmominsa nawa kenan sakamakon da zaka fito da shi bayan ka karanta wannan sai ka ce so ba adadi shi ne kawai so ba adadi domin ya ya adadin halittar ubangiji yaya yardar ubangiji take yaya nauyin tan nawa ne wanda Allah ya siffanta al'arshi da cewa mai girma ne bai taɓa siffanta shi ba sai da girma rabbul arshi na azim an gane ku sannan kuma adadin tawadar da za ta rubuce kalmomin ubangiji wanda Allah ya ce kun lau kana al-bahru bidadan li kalimat rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi wa law jina bi misli bi mislihi madada wa law anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamud عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عبد الله يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه زاد النسائي لا ملجا من الله الا اليه ماذا الله سيد ابو موسى الاشعري يا عبد الله قيس الا ادلك على كنز min kunuzul janna shin ba zan nuna ma wata taska daga cikin taskokin aljanna ba kamar ya ce eh sai manzo Allah ce la haula wala quwwata illa billah ne ne ta wannan zikirin da la haula wala quwwata illa billah taska ce cikin taskokin aljanna wato kaga nan da nuna fallar zikirin la haula wala quwwata illa billah kuma inda hadisin ya tabbata kenan daidai nan gurin wato ba sai mutum ya karsa illa billahi al-aliyyil azim ba an gane ko la haul lafazin alhaul yana nufin dabara ko wayo la haul babu wata dabara wala quwwa babu wani karfi illa billah sai tare da Allah dabarar ka kadai ba za ta fice ka ba sai tare da taimakon Allah karfin ka ba zai fice ka ba sai da karfin ubangiji ta'ala sai da taimakon Allah sai da gamdakatar din sa imamun nasa'i ya kara a cikin ruwayarsa bayan ya ce la hawla wala quwwata illa billah sai ce la malja'a min Allah illa ilai wannan karin bayani ne la malja'a min Allah babu wata mafaka min Allah da zaka fake wa Allah illa ilaihi sai dai ka koma zuwa gare shi wato bambancin mulkin Allah da mulkin mutane kenan duk cikin mutane wanda duk kake jin tsoro sai ka gudu ka bar shi shi kuma Allah kana jin tsoron shi sai ka je wurin shi to na za ka gudu amma yanzu a nan gwamnatin da kewa laifi da ka ƙetare iyaka kamar ko da sai dai a tattauna ta hanyoyin diflomasiyya don a dawo da kai amma kada ka kawo tudun mun tsira amma ubangiji ta ala babu inda za ka je ka guje masa don haka la malja min Allah illa ilai domin duk inda ka ruga a guje ka tafi kana ƙara matsa kusa da shi ne in kana tsaye din kuma dama a dab da shi kake wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid taka ba da Allah ba inda dan adam zai je ya guje wa ubangiji alamar kana zuwa da sai ka fake wurin shi subhanahu wa ta'ala wa an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدعاء هو العبادة أرويت حديث رجاء النعمان ابن بشير ابن بشير الله سكال الداء قريش يتي مزا الله يتي إن الدعاء هو العبادة da na koma ga hadisin babu lafazin inna abin da ke lafazin addu'a huwal ibada wato addu'a ita ce ibada rawahul arba'a wa sahahahu tirmidhi malaman hadisin nan guda hudu hudu abu dawud da sa'i ibn majah duk sun ruwaito shi kuma turmizi ya inganta shi hakika hadisi ne ingantacce wa lahu min hadisi anas marfu'an turmizi ya ruwaito amma riwayar anas marfu'an hadisi ne marfu'i bi lafzi da lafazin addu'a mukhul ibada addu'a ita ce farkon ibada to wannan riwaya ta karshe ta addu'a mukhul ibada hadisi ne da'ifi amma hadisin addu'a huwal ibada hadisi ne tabbatacce kuma ya dace ma da fadin Allah ta'ala a cikin suratul ghafir da yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce ubangijin ku ya ce ud'uni ku roke ni ku kiraye ni astajib lakum zan ansa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati a madadin ya ce innal ladhina yastakbiruna an da'awati ko an du'a'i tunda ya ce ud'uni sai ce an ibadati kaga addu'a shine ne al ibada wato wannan hadisin ya fito da fassarar ayar ne gaba daya innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ba ko manzo Allah yake cewa duk wanda ba roƙon Allah Allah na fushi da shi wato bambanci kenan tsakanin Allah da dan adam dan adam baya son ka roƙe shi in ka roƙe shi sai ya fushi shi kuma Allah so yake ka roƙe shi in ka kiro shi sai ya fushi da kai in ka kiro kon ubangiji وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد ومن جد لنا ديسي من جد لنا ديسي وله من حديث ابي هريره رضي الله عنه رفعه وتو ابو هريره يا رويته حديث لقى النبي yace laisa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a'i babu wani abu mafi girma a wajen Allah da bawa zai yi min ad-du'a'i sama da addu'a wato ba wani abu mai nauyi mai girma a wajen Allah wanda idan bawa yayi Allah ke ganin wannan abun a matsayin abu mai girma irin addu'a kullum zai mamaki ya addu'a ta samu wannan zaka fahimci wannan idan ka gane cewa ka kalli hadisin addu'a wal ibada da kuma ayar wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna an ibadati za ka gane cewa gaba ɗayan addu'a gaba ɗayan kai ibada addu'a ce za ka fahimci wannan ta fuska biyu fuskar farko malamai suna kasa addu'a zuwa gida biyu akwai du'a ibada da du'a mas'ala du'a ibada shi ne ambaton ubangiji ba tare da ka shirka da roƙon wani abu ba lokacin da ka ce la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ka roƙi komai ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ba ka roƙi komai ba subhanallah wa bihamdihi ajra khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kun ba ka roƙi komai a cikin wannan ba tsantsar addu'a kai wa ubangiji jinjina masa kai da girman mulkinsa to wannan shi ake nufi du'a'u ibada addu'a ta ibada zalla wanda baka roki komai a ciki ba akwai du'a'u mas'ala addu'a ta roko wanda ka roki Allah wani abu اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت بديع الى الى اخر اللهم اني ظننت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم wannan roko ne kai اللهم اني اعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الماء والمات ومن فتنة المسيح الدجال wannan duk me kai roko ne kai to ita ce ake kira du'a'u mas'ala wannan ta farko du'a'u ibada to da ubangiji ta ala ce addu'a'u wal ibada to kaga wato akwai addu'a wanda yake roko ne tsantsa kaga ibada ce haka akwai addu'a wadda take kuma ibada ce tsantsa ba roko ita ma ibada ce don ba dan ka san ya cancanci a roƙe shi ba da ba za ka roƙe shi ba sanin ka cewa mai gafara ne sai ka nemi gafara a wajensa mai rahama ne sai ka nemi rahama a wajensa yardar ka da wannan kuma ai ibada sai ita kanta wannan na farko kenan sannan na biyu babu wata ibada daga cikin ibadoji face sai addu'a na cikinta dauki sallah mafi girman abin da ake karantawa a cikin sallah shine ne suratul fatiha ta kunshi addu'a domin lokacin da mutum ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamada li abdi ar-rahman ar-rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na yabe ni maliki yawmiddin Allah zai ce majjada li abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce hadha bayna wa bayna abdi idan ce ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim sai Allah ce haula ili abdi wa li abdi ma sa'ala kaga farkon suratul fatiha du'a ibada ne karshen ta kuma du'a mas'ala ne ita kuma sai da ita sallah za ta yi in babu ita babu sallah don haka sai gaba ɗaya wato ibada din mecece wato sallar mecece gaba ɗaya addu'a ce wannan bai idan ma aka ci idan idan idan kuma ka tuna cewa abin zai kara fitowa idan ka tuna cewa wato ainihin lokacin da ka ce Allahu akbar kai kabbara daga cikin abin da zaka yi da farko zaka yi du'a ul istiftah tunda maza Allah yana addu'ar istiftah wanda addu'a ce daga nan sai kai isti'aza addu'a ce daga nan sai kai basmala sannan sai ka shiga cikin karatun fatiha idan ka zo cikin tasbihi za ka yi du'a wa ibada idan idan cikin ruku'i kai idan ka zo cikin sujada kuma za ka yi du'a wa mas'ala idan ka zo karatun tahiyya za ka yi du'a wa ibada du'a wa mas'ala du'a ciki idan ka zo karshen karatun duk gaba ɗaya sai gaba ɗaya a duk sai addu'a wal ibada sannan lokacin da ka bayar da zakar ce ana cikin zakka babu wani zikiri da ake babu wata addu'a da ake a Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim mazala da karbi zakar kuma sai addu'a tunda Allah ce wa salli alaihim da iyalan gidan Ali Abu Bakar sai kawo da manzo Allah ya karba sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa kaga addu'a ta shiga cikin mai zakka dan gashi Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم haka in ka shiga cikin azumi ayoyin da suke maganar azumi an faro maganar azumi an yi rabi ba a karasa ba a tsakiya sai a kawo ayar addu'a an fara da yayi allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat ayar karshe wa inna lakum laylatul siyam rafasu lan sa'ikum hulla libasun lakum wa antum libasun lahun a tsakiya sai aka kawo ya za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun haka in ka dauki aikin haji shi ma duk addu'a ce a cikin su fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum ata'akum aw ashadda ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله هذا دعاء دعاء شيواتي معنى باب وتا عبادة wadda da wuya ka samu ta ibada wadda addu'a ba ta cikin ta wannan shine hikimar da maza Allah ya jimla ce kawai ce addu'a wal ibada idan gana mana sai ce addu'a ul ibada amma sai kawo huwa wani damirin fasli bainal mubtada wal khabar wannan damir din abin da yake nunawa takaituwar khabar din a cikin mubtada a nan gurin menene mubtada addu'a menene kuma khabar al ibada sai a kawo huwa a tsakiya wanda ko ba shi jumla da iya zama to amma amfanin kawo shi tattaruwar gaba daya khabar din a cikin mubtada ko tattawar mubtada din a cikin khabar ma'ana gaba ɗaya ba komai ne ibada ba sai addu'a ko ba komai ne addu'a ba sai ibada ina ba ta fahimta wannan hadisi haka ce laisa shay'un akrama ala nahi min addu'a ibnu hibban ya inganta shi da hakim hadisi ne hasan ko shaka babu wannan hadisin kuma ce wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a bayna al-adhan wal iqamati la yurad wato addu'a a tsakanin iqama da kiran sallah la yurad ba a mayar da ita baya kalmar ya ce a wata riwaya cewa yi addu'a bayna al-adhan wal iqama mustajabun fad'u addu'a tsakanin kiran sallah da iqama karɓaɓɓiya ce don haka ku yi addu'a abin nufi lokacin da duk aka yi kiran sallah a masallaci kafin a yi iqama wannan lokacin da ke tsakanin kiran sallah da iqama din lokaci ne na ansa addu'a ga duk wanda yake da bukata a wurin ubangiji mace ko namiji wani hadisi akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu wa sahahahu ibn hibban wa ghayruhu وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم hayyun karimun yastahyi min ibadihi hayyun shine yadda hadisi yake a wani ga rubuta hayyun hayyun karimun yastahyi min ibadihi إذا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم wani hadisi yace maza Allah ya ce inna rabbakum hayyun karimun lalle ubangijinku mai jin kunya ne sannan ko mai karamci ne yaya jin kunyar ubangiji take sifa ce da ta shafe shi shi kadai ya san kaifiyarta amma ya tabbatar wa kansa ita dole mu tabbatar masa ba tare da mun yi tawilin ta ba sannan karimu mai karamci ne yastahi min abdihi ubangiji na jin kunyar bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi idan ya daga hannunsa zuwa gare shi an yaruddahuma sifran ya dawo masa da su sifir ba komai amma lafazin sifir yana nufin wato zero ba komai akhrajahu al-arba'a illa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن an kai ba hadisi daga Umar dan Khattab yace manzo Allah ya kasance idan ya yi addu'a yakan daga manzo Allah ya kasance idan ya mika hannunsa sama yayin da ya addu'a lam yuruddahu ba baya dawo da hannunsa ya sauke su hatta yansa habihi ma wajhahu har sai ya shafi fuskar sa da su a kharaja turmuzi turmuzi ya rawaito shi sai ce wa lahu shawahid wannan hadisin yana da hadisan da suke masa shaida min ha daga cikin su akwai hadisi ibn Abbas radiyallahu anhu ma hadisin da ibn abbas zai ruwaito inda abi dawud yana cikin sunan na abi dawud da gairihi da wani sa wa majmu'uha idan ka tattara su su duka yaka bi da annahu hadisun hasan mafi karanci ka iya cewa hadisi ne hasan haka shi ibn hajar ya faɗa amma nuqadul hadis qadiman wa hadisan sun bai fantar da hadisin Sheikh Nasiru bin Albani ya dogon bayani a kansa a cikin sunan abin da da'ifu sunan Tirmidhi karkashin hadisi na 370 ko cikin Imam Bukhari karkashin hadisi na 433 wanda ya bayani filla filla ba yadda za a hadisin ya kai labari an fahimta ko inda ta fuskar inganci ne ba zai kai labari ba amma cewa annabi na daga hannu wannan an yadda hadisi ne na mutawatir yana daga cikin abin da mutawatirai da imamu su ya kawo hadisin almasar wa min khuffaini cewa annabi ya shafa kan khuffi hadisin daga hannu idan ya addu'a dukkan su mutawatirai ne amma shi yana shafa a da ya ga addu'a sai ya sauki hannunsa وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة maza Allah ke cewa inna aulan nasi bi yawmal qiyama mafi kusancin mutane gare ni ranar tashin kiyama aktaruhum alayya salatan suna wanda suka fi yawaita salati gare ni akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito wa sahaha ibn hibban ibn hibban ya inganta shi sai da hadisi ne da'ifi hadisin nan salatin annabi yana da falala yana yana falalarsa ta tabbata cikin waɗansu hadisan daban duk da wannan din bai kai labari ba amma wannan baya nuna hadisin a salati din baya da falala domin falalar ta tabbata cikin waɗansu hadisai daban wato cikin bukari ko muslim da sauransu wanda zai yi tunowa yanzu misali hadisin da maza Allah ke cewa idan kun ja na kiran sallah ku faɗa abin da mai kiran sallah ke faɗa sai wajen hayya ala sala da hayya ala fala za ku ci la haula la quwwata illa billah yace thumma sallu alayya ana gama kiran sallah sai ku yi min salati fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra to wanda wanda ya salati dai Allah zai masa goma to kaga wannan tabbatacce da cikin sahih muslim thumma sallu liyal wasila sannan sai kuma ku roka mun wasila shine Allahumma rabb hazihi da'wati tamma was salati qa'ima ati muhammadan nawa salatu al fadila to kaga wannan na nuna falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda wa annabi salati dai Allah zai masa goma da sauran waɗansu hadisai kuma daban ya isha salatin annabi falala cewa babu yadda za a yi mutum ya yi sallah ba tare da ya yi salati ba kuma ya kasance sunnarsa ta zama cikakkiya domin a karatun tahiyya dole sai da salati ga annabi wanda bai salati ga annabi ana kirga tahiyyarsa ta wayayya waɗansu malaman ma suna ganin bata yi ba ta hiya bata zama cikakkiya ba tunda kai salatin annabi ba ba wai tauye sallah kadai ba ta hiyar ma kanta bata yi ba kaga in ta hiya ku bata yi ba sanar ka akwai rudani a ciki وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت manzala ce sayyidul istighfari idan kuna son ku san shugaban istighfari an yi kular abdu bawa ya ce allahumma anta rabbi lafazin allahumma daidai kake daidai yake da ka ce ya allahu don haka idan an kawo lafazin allahu ga ɗaya ya kawo ya amma idan an kawo allahumma ba a kawo ya kuma daga farko ba za ka ce ya allahumma ba a larabci saboda allahu din shi ne lafazin jalala mim din da ke da shadda daga karshe ita ce a madadin ya'un nida'i da ka shafe a farko da haka la yajma wa bainal iwa bainal badali wal mubdali minhu shi yasa suke cewa ba za ka ce ba ya allahumma sai dai a darura siriya an ji wani na cewa inni idza ma hadasul alamma aqulu yallahumma yallahumma wanda kuma darura ce siriya ba aka fahimta da shi a larabci allahumma wato ya allah anta rabbi kai da ubangijina la ilaha illa anta babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai khalaqata ni kai ne ka halicce ni ka samar da ni daga babu ka kuma ci gaba da kulawa da ni wato domin lafazin alhalku yana daukan ma'ana biyu ne akwai alhalq bi ma'ana al-ijadu min al-adam samar da mutum daga babu sunan shi alhalku a larabci sannan kuma akwai alhalku bi ma'ana tahwil shay'i ila shay'in akhar wato canja wani canja abu daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi ana ce masa alkhalq to Allah ya samar da mu daga babu sannan kuma ya canja mu daga yanayi zuwa yanayi daga dugon mani zuwa gudan jini daga gudan jini zuwa ga tsoka har zuwa gina jaririn mutum har zuwa ga haihuwar dan adam har zuwa ga yanzu girma da sauransu har ya tsufa kuma har ya mutu kaga alkhalq kenan khalaqta ne kai ne ka halicce ni wa ana abduka ni kuma ni ne bawanka bawan da ka halitta bawan da ya cancanta da ya dauka kai ne ka cancanta da bauta wa ana ala ahadika wa wa'dika ina nan kan alkawalinka da alkawalinka mastata'tu gurgudai da na sami iko al'adu na farko suka ce shine alkawalin da dan adam ya ci tsakanin shi da ubangiji tun lokacin gaba daya muna gurgudan kwayar zarra muna gadan bayan ko tsatsan annabi adam alaihi salam da Allah ce alastu bi rabbikum duk halittun duniya suka ce bala mun yadda kai da ubangijinmu wannan shine al'ahad alkawali ne amma za ga wani ya zo duniya ya saba ya yi kiristanci ko yahudanci ya manta da wancan alkawali da yake tun farko wa'ad bayan an turo maka da manzo ka gane gaskiyar manzan abin da rage shine bin manzan shi da wa'ala ala ahadika wa wa'adika mastafat ko kuma ka dauka ala ahad shine alkawalin bauta ta Allah alwa'ad wato alkawali da Allah zai tashi kiyama lalle bai yi ka danka da wawa ba zai tashi kiyama dan ya maka hisabi ina kan wannan ko bisa ga wannan nake masu za ta gurgudan iko na mutumin da yake kan wancan alkawari ya san cewa lallai an halicce shi dan bauta kuma ya san cewa lallai yana raye a duniya dan wata rana zai mutu to kaga za ga yana kwazo wajen biyar Allah ta'ala abin da aka ce yi yana kokarin yi abin da aka ce ya bari yana yi iyakacin kokarin sa ya ga bari a'udhu bika min sharri ma sanat ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ina maka itirafi da ni'imar da kai mun wato na yadda duk abin da yake tare da ni na ni'ima kuɗi ko ƴaƴa ko mukami ko ilimi ko dukkan abin da yake tare da shi wannan naka ne kai ne kaga dama ka ne mutane wa abu'u laka bi zambi kuma ina itirafi da zunubi na cewa lalle na yi zunubi ya ubangiji na saba maka dan haka faghfirni ka ne ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant don ba mai gafarta zunubi sai kai wannan sayyidul istighfari ibn al-qayyim ya masa kyakkyawan tafsiri da bayani a farko farkon littafin sa mai suna al-wabil as-sayyid min al-kalim at-tayyib da haka dalibai su koma zuwa gare shi wajen fahimtar bayanin sa yana da matukar kyau ko kuma imam an-nawawi a cikin littafin al-azkar shi ma yayi bayanin ya yi filla bayanin ma'anonin wannan istighfari wato ya kunshi bangarori da dama na tauhidi a karkar bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح عبد الله بن عمر yace manzo Allah bai taɓa barin waɗannan kalmomin ba lokacin da ya kai safiya ko kuma yammaci yakan ce Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم abinda da jiki ta Allahumma inni as'aluka al'afiyata fi dini ya ubangiji ina neman ina roƙonka lafiya ko waraka fi dini cikin addini na in zama warakacce cikin addini ba na shirka ba na bid'a ba na riya cikin maganganuna wa duniyaya ina neman waraka kuma a duniya ta ya kasance baka jarrabe ni da cutukan da ba zan iya jure musu ba wa ahali ina neman waraka a cikin iyali na ka sa in zama ni'ima a gare su su ma su zamanto ni'ima a gare ni kar in wahalshe su kar su wahalshe ni wa mali ka sa mun waraka a cikin dukiyata in neme ta ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba kuma in kashe ta ta hanyar da ka yarda da ita ba ta hanyar da baka yarda da ita ba dai shine waraka a cikin dukiya Allahumma astur awrati ya Allah ka suturce al'aurata wa amin rawati ka amintar da firgici na rawa tsoro ko firgici amin rawati ka amintar da firgici na ko tsoro na wa hafazni min bayni yadayya ka tsare ni ta gabana ومن خلفي da ta bayana wa an yamini da ta damana wa an shimali da ta hagudina wa min fawqi ka tsare ta sama na wato ta ko ina a kawo farmaki ka bani tsaro wa a'udhu bi azamatika an ugutana min tahti ya Allah ina neman tsari da ka da girman ka an ugutana daga ashammace ni min tahti daga kasa na a gana mu tarko da zan fada ka kare wato kaga anan gurin manzo Allah ba mutum samfuri na addu'a wanda ta shafi ko ina ko ina ka samu tsaro shi yasa ibn al-qayyim yake cewa babu abu mai baiwa dan adam kariya irin zikirin Allah da kuma addu'a tare suke da juna yace su ne hakikanin kariyar da idan mutum yana tare da su yana cikin wata ganuwa da huda shi za ta yi wahala sai a yi ta kulla maka sai ka kana sallakewa ubangiji ta Allah na baka gamu da katar kana ketarewa yace to kuma zikirin Allah abu ne da za ku yi ta rigima da shedan tun da ya riga ya san shine ganuwar ka zai ta kokarin ya sa ka zama gafalalle kar kai yau ya hana ka gobe ya ja ka can yau ya ja ka can amma kana kokarin kana fan karfin sa sai ga ubangiji ta Allah ya riga ya abin nan ya shiga tsakanin ka da shi wannan hadisi a karjahu nasa'i wa ibn majah wa sahahahu al-hakim hadisi ne sahihi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر يقول ماذا الله كسنتين يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ماذا الله كسنتين يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك يا الله إنا نعمان ترنك دقا قوشي ورنعمك نعمة دكماني كركسة قوشي وتحول آفيتك ina neman tsarinka daga canjawar warakarka warakar da ka bani kar ta canja ta zama cuta wa fuja'ati nikmatik ina neman tsarinka daga zuwan musibar ka bagatatan fuja'a ko faj'a wato zuwan abu bagata ba tare da mutum yayi aune ba wa jami'i sakhatik kuma ina neman tsarinka daga dukkan fushinka wato kaga nan duk manzon Allah na koya mana ababan da zamu rinka yi a matsayin zikiri da kariya da kuma addu'a wani hadisi a karjahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء فزال الله يكسن تيرا اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين يا أبنجي إنا نومن زرنك دقلين جايا باشي wani bashi ya zo ya gadarin na ci na kasa biya haka ba shi akwai matsala a cikinsa wa ghalabatil adu ina neman tsarinka daga cin nasarar abokin adawa a kaina wa shamatatil ada ina neman tsarinka daga dariyar keta ta abokan adawa shamata shine dariyar keta an gane ko abokin adawa in ka gaya maka dariya to lalle ka shiga cikin halin gaga da kai kenan to kaga cikin wani wurin duk kowa yana cikin waɗannan matsalolin akwai wanda bashi ya yi masa yawa yanzu zai da zai biya akwai wanda abokanan adawa su sa shiga akwai wanda da sauransu da gashi nan to an bore da radiyallahu anhu wani hadisi sai gire wa an bore da radiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulan maza Allah ya ji wani mutum ya kulu yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد manzo Allah ya wani mutum ya karanta addu'ar wannan a haka me yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah ina roƙonka dan cewa ni na shaida kai ne abin bauta shi kadai la ilaha illa anta ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai ka gaina tawassuli da kalmar shahadarsa as'aluka bi kaza ai bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta shaidawar da nayi cewa kai ka dina abin bauta da wannan nake roƙonka dan wannan nake roƙonka al-ahad kai ne ka daitacce wanda bai da nabiyu domin lafazin al-ahad ya sha banda wahid da ce wahid kila zai samu thalin da thalis da rabi amma ahad na ɗayan da bai da nabiyu kadaitacce kenan as-samad wanda duk ake bukata ake nufata da bukata as-samad ay allazi taqsiduhu al-khalaiq kulluha bi hajatiha dukkan halittu su suka nufata da bukatun su shine as-samad an gane ku allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko baya da wani makamanci tare da shi haka ya faɗa cikin addu'arsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يتي لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى حقيقة يا روكي الله بسونا دا إن أن روكيه دا شيء باير وإذا دعي به أجاب إذا أن إذا أن كرايش دا شيء أنسى سبحانه وتعالى وتقول اسم الأعظم كده اسم الأعظم إلى تكي وانا وانا حديث ليه إن أخرجه الأربعة وصححه ابن هبان وتمتيتي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقني علما نافعا warzuka da wasi'an wani abin da ka roƙa ne kenan manzo Allah ya kawo abin da aka yi tawassuli din amma bai kawo abin da ya roƙa ba dan ya rufa masa asiri ina fata mun fahimta sai kawo me ya tawassuli da shi me ya faɗa kafin ya faɗi ne bukatar dan wannan abin da ya faɗa bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al dole fatan ciki kafin ya faɗin bukatar da yazo daidai fatan cin kafin ya faɗi bukatar sai maza Allah ya yanki dan wannan shi ne ya shafe mu na muci abin da zai bukatar sa kuma wa ya shafe ka ciki kuma bukatar ka daban sai ka faɗi ta kai kuma idan ka ji sai maza Allah ya ki ga yaro Allah da sunan da idan kira shi shi ne ansa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اصبح يقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور واذا امسى قال مثل ذلك الا انه قال واليك المصير اخرجه الاربعه abu hurairah yace manzo Allah ya kasance idan ya waye gari yakan ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur haka yake faɗa da sai idan da yamma ne kuma sai ya maimaita sai karshen kawai zai ce wa ilaikal masir idan da yamma ne karshen da kawai sha mamma inda safa ne wa ilaikal nushur inda yamma ne wa ilaikal masir da yake nufi Allahumma bika asbahana ya ubangiji da taimakonka ne ko gudanarwanka muka kawo safiya shine bika an gane ko wa bika amsaina da gudanar wuhin da muka kawo yamma wa bika nahaya karkashin kulawarka ne muke rayuwa wa bika na mutu da kudurarka ne ko muke mutuwa wa ilaika nusur zuwa gare ka ko za a tara mutane ranar tashin kiyama an gane ko annushur kenan wato ko kuma bika na mut wato a gare ka muke mutuwa ana fassara al-maut ko da mutuwa ko da yin barci wa ilaikan nushur zuwa gare ka kuma za mu sake farfadowa ma'ana in mun farka daga bacci kenan ko dai taruwa a ranar tashin kiyama ko farkawa daga bacci duk yana ɗaukar wannan ma'anar wai za an sa in ko da yamma ban za Allah ya kai kana misala zalika sai faɗa hakan amma inna annahu qala wa ilaikal masir zuwa gare ka makoma take wani hadisi ya kharja wal arba'a kaga wani da cikin zikirin safe da yamma kenan wa anas qala kana akthar du'a'i rasulillah an yace mafi yawan addu'ar annabi ya kasance na cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisi muttafaqun alayhi wato ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsamar da mu daga azabar wuta وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فظل يكسن يكن يدعو سيتني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير waɗannan ba su ne zikiran da annabi ke da safe din ko da yamma da safe ko da yamma ko da rana ko da dare a cikin ba inda aka ce gashi ya kira wani ya ce zo mu tare duk kuna gani ka ne ya kulu ka ne ya kulu ina fatan kuna fahimta kaga shi kadai ke ba wai tare mutane ke sitar ba shehi ya shi kadai muridi ya shi kadai a gida namiji ya shi kadai mace mata ya kadai kowa ya shi kadai ba sai an kirawo mutane wasu sun taru suna yi ko ba haka ba abu musu na sai ce manzo Allah ya kasance da yin addu'a yakan ce Allahumma ighfir li khati'ati ya Allah ka gafarta min kuskure na wa jahli da jahilci na karancin ilimi na abin da na bisa ga karancin ilimi wa israfi da ƙetar iyakata fi amri cikin al'amari na dan adam kitin ya kansa iyaka shine ya yi abin da Allah bai ce yayi ba wa ma anta alamu bihi minni da kuma abin da kai ne ka fi ni sanin shi ma game da ni fiye da ni Allahumma ighfir li jaddi ya Allah gafarta min abin da nayi da gaske wa hazli da abin da nayi da wargi ba da gaske nake nufi ba wa khata'i abin da nayi na kuskure wa amdi da abin da nayi da ganganci wa kullu zalika indi dukkan haka akwai shi tare da ni wanda Allah ya tare yana tawadu sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma ighfir li ma qaddamt ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar wa ma akhartu da abin da na jinkirta ban gabatar da shi ba wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai kafi na sanin shi sama da ni antal muqaddim kai ne mai gabatar da abubuwan da kaso gabatarwa wa anta muakhir kai kake jirkintar da abubuwan da kaso ka jinkirtar da su wa anta ala kulli shay'in qadir kuma kai ne mai iko kan komai wannan hadisi muttafaqun alayhi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصله لي آخرة التي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أبو هريرة من زعل الله يكسن شيئا اللهم أصله لي ديني يا الله كإنجن تامن الدين دا الذي هو اسمة عمري وأن شيني كشن باين الأمر دا سسكا الأمر دا وأصله لي دنياي التي فيها معاشي ka inganta mun duniya ta wadda ita nake rayuwa kar ta kuntata kar wahala ta yawa cikin ta wa asli akhirati allati ilayha ma'adi ya Allah ka inganta mun lahira ta wadda ya zuwa gare ta ne makoma ta take waje Allah hayata ziyaratan li fi kulli khair ka sanya rayuwa ta zanto dadi ne gare ni a cikin dukkan wurin alkhairi waje al mauta rahatan li min kulli shar ka sanya mutuwa ta zanto hutu gare ni daga dukkan wani sharri da zarar na mutu to na huta daga dukkan sharri sharri ya kare kowa da wato ba wanda ya fi annabi iya addu'a shi yasa da mutum ya dauki samfurin addu'ar annabi zai ta ta sai ji duk abin da kake so ka faɗa ya shiga cikin me kake nema inganta ma duniyar ka lahirar ka makomar ka duk gashi annabi ya riga ya abinda kawai dole ta za kai kai ba sai ka zaɓo kalmomin da kanka ba da yanzu da haka cewa wani faɗi buƙatar ka za a biya maka yanzu cikin daren nan sai ya manta ma da wadansu buƙatar ya yi ta tunani da menene da menene bayan ya faɗa man jima ya manta da wadansu وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم an yi ce manzo Allah ya kasance na cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma warzuqni ilman yanfa'uni wato manzo Allah ya kasance ya ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni wa 'allimni ma yanfa'uni ka sake sanar da ni abin da zai amfane ni warzuqni ilman yanfa'uni ka arzuta ilmin da zai amfane ni rawahu an-nasa'i wal hakim da sai da hakim sun rawaito haka ibnu maja a ruwayar ibnu maja ya kara da cewa bayan manzo Allah ya faɗo nan sai ce walhamdulillahi ala kulli hal bayan ya faɗo can abinda makaranta nan to ga wannan ita ce addu'a ta neman ilimi duk mai neman ilimi ga addu'ar sa ba wani abu zai je rubuta cikin alkur'ani ya shanye ba gashi Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni duk wanda ya za cikin minti ɗaya ko biyu ya riga ya da ta sai zai ta yi in ka dage kana yin karatun kuma kana yin addu'ar kana yin karatun kana yin addu'ar ba ka yi addu'ar ba ka zauna kana son ka nemi ilimi ya zaba sunan Allah ban kasa وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ونحوه ترمذي يا رويت وانا حديثي daga ruwayar Abu Hurairah kwatankwacin wannan wa qala fi akhir ya karshen sa yace wazidni ilman alhamdulillah ala kulli hal وأعوذ بالله من هال أهل النار وإسناده حسن هذا رواية الترمذي كده sanadinsa hasan ne wato ka kara min ilimi alhamdulillah na kulli hal dukan ya zai tabbata ga Allah akan kowane hali ba ya samu kansa ciki wa a'udhu billahi min hali ahli nar ina neman tsirin Allah daga yin aikata aiki irin na yan wuta ko daga yin siffanta da wani hali irin na yan wuta wa da Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء عائشة تسي وزعلنا يكون يد يتولى الدعاء يسي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا abinda addu'a take cewa Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya Allah ina roƙonka dukkanin alkhairi da wanda na tana da wanda ban tana ba da wanda na sani da wanda kaga duka ce dukkanin alkhairi ba sai ka tsaya kana lissafi ba ajilihi wa ajilihi ajilihi na duniyarsa wa ajilihi da lahirarsa domin ajil mai gaggawa duniya kenan kan na bal tuhibbuna al-ajila wa tadru al-akhira ajilihi da alhamza na karshen sa wato na lahira kenan mai jinkiri ina roƙon alkhairi na gaggawa da alkhairi mai jinkiri alkhairi na gaggawa shine na duniya mai jinkiri shi ne lahira don sai an mutu za a je gare shi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba duk ina roƙon ka shi wa a'udhu bika min sharri kullihi ina neman tsarin ka daga dukkan sharri ajilihi wa ajilihi na gaggawarsa da kuma mai jinkirin sa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك يا الله أنا روكونك دكر الخير دا باوانك منزل النبي كيلو shi. wa a'udhu bika min sharri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuk ya Allah ina neman tsarin ka daga dukkan abin da bawan ka manzon ka yana neman tsarin ka shi Allahumma inni as'aluka aljanna ya Allah ina roƙon ka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal da abin da zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki wa a'udhu bika min nar ina neman tsarin ka daga wuta wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal da abin da zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ina roƙonka dukkan wani abin da ka kaddara min shi ya zama alkhairi ko ne ne wani hadisi a karajar ibn maja wa sahawa ibn hibban wal hakim ina ganin idan aka samu masu dabaran cikin mu yau mutum zai dauki wannan babin ne ya ga addu'a nawa zai iya haddacewa cikin daren nan kafin gari ya waye dan babu alkhairi irin waɗannan addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi irin su wato bari dai maka hadisin karshen gani sai ya ce wa akhar zai sai khani ana bi hurairah ta wannan hadisi ne sahihi ne ibnu majah da hakim da ya rawaito shi ibnu hibban da hakim sun inganta shi وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم imam ibn hajar ya ce bukhari da muslim sun rubuto daga abu hurairah manzo Allah ce kalimata ne akwai kalmomi guda biyu habibata ne lar rahman ababun kawana ne su a wurin Allah khafifata ne alal lisan masu saukin faɗa ne akan harshe sakina ta ne filmizan suna da nauyi idan ɗora kan sikeli su ne mai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim waɗannan kalmomin guda wannan shine karshen hadisan da imamu ibn hajar ya kawo cikin wannan littafi kuma suka ce irin yadda yake kyawar budewa haka yake kyawar rufewa wato kulla alaka tsakanin hamdala da tasbihi wajen budewa ya fara da basmala da kuma alhamdulillah wajen rufewa sai ya kare da subhanallahi wa bihamdihi kuma subhanallahi alazim wato suka ce hikimar da basirar da yake da ita ya amfani da ita kowane hadisi da zai kawo zai ce an fulan sannan da karshe ya ce a karje ko da wani fulan wa fulan amma wannan hadisin sai ya fara da cewa shekhani sun ruwaito dan a ƙarshe kawai ya kasance subhanallahi wa subhanallahi zai da ita ya rufe a madadin sai ya ce subhanallahi wa subhanallahi sannan ce rawahu shaykhani ina ba dan fahimta ko ga anan gurin sai ya kasance shaykhani ya rufe da su su ko yana so ya rufe da ya rufe da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisi da shi Imam Bukhari ya rufe littafin sa shi ne karshen hadisi cikin sahih Bukhari al-Jami' sahih al-Musnad idan mutum ya duba shi ne karshe shi ma sai ya ya bi sunnar al-muhaddis al-awwal kenan amir al-mu'minin fil hadis sahih al-bukhari wato shi ma ya kasance ya rufe wannan da shi ko abinda duk muka karanta tun daga farkon littafin nan zuwa nan da yau karshen sa na dai ubangiji ta Allah sa mu tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana kuma wato alkhairin da nake so in faɗa mana cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dimbin yawa lalle lalle wannan babi na zikiri da addu'o'i ba karamin babi bane ba da ya kamata musulmi ya ba shi muhimmanci ya ba shi ina ya fasa mu yi kokarin haddace waɗansu daga cikin su da yawa dan adam yakan samu kanshi cikin matsatsi na rayuwa a matsayin yanayin rayuwar da yake ciki domin kowane mutum ana jarraba shi da yan adawa a fagen rayuwar da yake ciki dan siyasa ne da yan adawa in ma'aikaci ne da yan adawa in dan boko ne da yan adawa in dan kasuwa ne in ma menene da sauransu kuma za ga abubuwa da dama ana jarrabar ka da su ko gare ka ko ga iyalinka ko ga wani naka wallahi mutum baya da mabudin su ko amsar su sama da lazantar irin waɗannan addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam